بالله من الشيطان الرجيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 21 ga wata na Ramadan hijira shekara 1444 wanda ya dace da 12 ga watan 4 2023 a darasinmu na jiya muna cikin surutun najam na ga mun tsaya aya ta 26 ne ko muka tsaya insha Allah yau za mu tashi aya ta 27 kayan nan tambayoyin da suke ta farko yana cewa wai an ce idan mutum bai hudda ba zakatul fitr zakakonu da ake cewa ta ƙarshen azumi azumin shi yana rataye ba a karɓar azumin shi eh asalin maganar akwai ta amma ƙarƙashin wata ruwaya hadisi ne munkar na'am wani hadisin ba shi da inganci gaskiyar magana balle a kan hujja da shi shi ne albani ramallah cikin sassa da ifa da ya kawo shi ita ka mas'ala ce guda biyu ba sa gamuwa duk da zakatul fitr ta kono wajibi ce to amma wajibcinta matsayinta bai da alaka da azuminka azumi daban zakatul fitr daban balle a gama a mallake azumi dalilinta azumi wajibi ga azumi wajibi ta zakatul fitr kuma akan samu ai wani in kace mallakewa ce akan samu wani bai da hali to shikenan azumin shikenan ya mallake da bai halin wani zakatul fitr dan uwa mas'alar zakatul fitr a ran sallah mutane kala biyu ne da mai ci da wanda ake ba wanda saye sallah ta zo bai mallake ba sama da abincin iyalan shi na ranar to zakatun fitar ba ta haushi ba ta waje yadda yau misali ka ce mutum talaka hudu zaka kudi yar kudin in ya samu daga baya ya samu yau misali bane ko biye sai na samu miliyan goma ba shi kaya ce yana hudu zaka baya haka yadda zakatun fitar ba ta haushi ba a ran sallah wanda bai da halin amma ku rike da shi abu ne mutane da san matsala kan shi duk wanda garin sahi sallah ta yi bai mallake ba zakatun fitar ma'ana sama da abincin iyalan shi ko ya samu daga baya an kama shi ba ta wuce ba ko wani baka kai kai dan shi ne kai ci ran ci da kai baka cikin mazaba dawa take lokacin lokacin ta zama wajibi kai baka ta da ran samu sabani tana zama wajibi daga hada rana ganin wata koko kai to alfajir to kai har sallah ta zo ke duk sabanin ta huta duk wanda ya samu zakatul fitr bayan safiyar sallah samu sallah garin Allah ya waye aka mai zakatul fitr kun ta kare shi kaga ba kowa sai dai kai ba kuma sai ba kai ma kai wanda kuma mutai gurin kai kyauta gurin kai dai kai kyauta amma kai a ran nan barka cikin wanda aka dora ma ita dan garin Allah ya waye bata kanka ku zai da kyau wanda kuma iya da hali sai zakaki bai hudda ba haka dawo daga idi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tana da cikin sauran sadakoki dole ka bada amma baka samun lada da ake samu na zakatul fitr haka manzo ce faman addaha qabla salat fa zakatul maqbula wa man addaha ba'da salat fa zakatul zakatul min sadaqat annabi sallallahu alaihi duk wanda ya bada kayan sallah ita ce zakatul fitr karɓar zakka amma wanda ya bada bayan sallah tana tsaye sauran sauran sadakoki ko ladan su amma kuma dole ya bada tana nan akan shi wanda ke da hali sakaki ne mai samun lada amma tana nan wajibi a kai shi koje ne amma wanda mai da hali ba ta haushe ba ina hauta an gani amma sai tambaya ta biyu bayani da muka yi jiya mai maganar lata da uza da manata wani kaca ta wai shan wai an ce su a saman ka'aba suke wai nan gumaka ko kuwa a ba saman ka'aba suke ba gumaka ne wurin bauta ne na larabawa sanannu misali manata wurin bauta ne na aus da zai kabilu na madina su suke da can tsakanin maka da madina take manata can take tsakanin maka da madina lata ita take take ta'if ta'if ta wata cikin saudiya ta'if ta take can yake da lata al'uzza tana bakar na hala tsakanin maka da ta'if take sai lokacin da manzan zama aka ci maka ya yi halibin wani ya je ya rushe al'uzza ƙwararra suna ƙwararra ji da ita balle ƙwararra suna ji da ita lokacin da ya je da ya rushe a kusa itace ya rushe ginin ya dawo wani mace akwai saura koma akwai saura koma da ya koma sai iske in gadi masu hidima a wurin suna ya uzza ya uzza ya uzza sai ga wata mace gashi furtutu zur aka wata shi shi ɗan ya ce tukun an hada ya cire kan kashe ta idan annabi ce zai kashe uza shedani ya ci auren kenan gumaka ne ba a nan ba suke saman ka'aba ba gumaka ne manya na ƙorishawa ita uza tana matsar na hada tsakanin makar madina ita lata tana can ta'if ita manata tana tsakanin makar madina kenan ba nan saman ka'aba suke ba sai wannan ke cewa mala ina hukuncin sada zumunci da bai samun samun damar sada zumunci zuwa garin su ne sai a babbar sallah kuma an ce mai yanki zumunci ne tsawon wa kullum Allah bai ba abin da ya gani shi ya ce bai damu damar zuwa bilal Allah kawo hanya waya kai waya wannan hali ya kwana biya gida iyalai sada zumunci ne nau'i ne Allah ka sauƙi sada zumunci da kamar lafiyar mutum ya iyalai waye kuma ga sai ɗan nita ga sai al'izza kuma shi ne mai shi za su mace gama kayan waya ka aika a shi nan ba babu alkomi allah ka masu ɗiga ya kaba ka kawada allah ka sauƙi sai wannan ke cewa bayan sallah ya kwanta tun bayan la'asar bai tashi ba sai bayan suhur wai yaya azumin shi ɗan wa barci ne shi ya yi ɗan mutu barci ne kullum ya mai ƙarfi ƙari wallahi ha ana samun haka barci ne kullum abin ne kun gane ba kawai da mamaki wani lokaci ba abin da ke sha wallahi wani lokaci mun taɓa kwanci na dare da ake na kwancin dare da nan harka ya rana tana mutu hada da ita da na amma ya taba kwana gare ana samun haka ko wani lokaci ana yaran ta kenan iya magana azumin shi azumin lahi shi lau tunda ka kwanta niyya wannan sallah ta kun zaka ramu kuma babu laihi wanda barci ya doke shi ya yi bar sallah kurin zai la'asar ya yi magarba ya isha ya saba azumi ha yau azumi yana dai ai akwai annabi akwai misali annabi hanawa ce hana misali ne amma ai aka azumi yayi tunda ya kon bai ce ni shi ba zai dauka azumi shi yana kuma ya misalakin da bai niyya ba misalakin ai usan azumi yayi annabi yana ce da ba sa ba sai kwana ɗaya na biyu uku abu da ya ga wata annabi ya hana yin misal ya ce shi iya yi amma kakku me misal zarcewa da azumi magana na yi ya ce shi ma mai dalilin ce ni ina misali ina kwana Allah iya cire shayar da ni shi iya da wata hanya ta musamman da ke samu ke na ƙarfin jikin shi amma kuma ku samu kaga aya nan sallama a manzana ma bita abinci ba kwana uku yi bita abinci kuma ke azumi yayi azumi yayi kullum sallar zai ramu eh wanda yake cewa wai ya halitta ya sayi magani wajen kafiri ko kwamfirme ko na ruwa faɗanwa a daga ƙarshen magani ba a wajen da kai wuri idan magani ganin zuwa yi ba zai shi yan wa magani aka ce bashin magani kai wuri a zuba shan magani kwaya sai a je farmasi sai a je wasu da magani shi abin da ake magana kahuri ba ma magana magani ba faru ce Allah subhanahu wa ta'ala bai hana mutum abincin su bai ci ko ya hana ta mana ma a takaice abinda ake magana in dai za a diba matuƙa halaka ne magani magani ne ko kan wuri ko musulmi shi magani magani ne sai dai ɗan a ce na haram ne ko masu irin a ce boka masu abin sihiri ne in dai kudin dawa ne dawa magani ko firme da ya ce na magani wannan ba shi da wani matsala sai yan haramu ko na ruwa ko kwamfirme ba matsala kan shi allah ta mikin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤمن من الحق شيئا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى الله سبحانه وتعالى iya ambato mana wasu miyagun ayyuka na kahurin ne amma ga wani mugun aiki da suke Allah ta waɗanda ba su imani da ranar lahira la yusammuna mala'ikata tasmiyatul unsa suna suna ambatan mala'iku da cewa ai sunan matanci ma'ana mata ne wanda aka cewa waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahman inaka ashhadu khalaqahum allati sanuktu ma sha'aratum bi asmati suna sanya mala'iku wanda bayan Allah ne mai rama suna ce ai bayan Allah ne mata iyan Allah ne mata mata ne to wannan Allah ya ce abinda suke yi hudi ne suke umalahum bi min ilm babu wata masaniya da suka dogara a kanta inda suka samu cewa mala'iku ɗiyan Allah ne mata ko mata ne in yattabi'una illa zann kamar suka saba dai ba abin da suke bi kawai maganganu suke kirkira su kahodi kamar da gaske kurin zato ne tsammani ne tsammani ne shi kuma wa inna zanna la yughni min al-haqq shay'a shi kuma idan ake neman hakika ake neman gaskiya an kawo ina tsammani ina ga kaza ne kaga bai ka tsammani bai wadatarwa wajen neman hakika wajen neman gaskiya kenan bige bige ne suke dalibin cikin dubu jiki dan haka fa'arid fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa alhayata ad-dunya
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa manzon shi fa'arid amman tawalla an zikirina ka kawo da kai kenan kai dame ka ga wanda ka mai galgadin an mai wa'azi ne ko aka to kai ma kai dame ka kai ma ko aka kai dame ka wanda wala min illa al-hayat ad-dunya ba shi da wata munuwa kurin duniya kun sai mai ba ruwan shi lahira wanda ba ruwan sa magana wa'azi Allah ya tsare shi kurin su duniya kurin to irin wannan mutane wanda duniya ta sha musu kai ka kawo da kai ba kai ba ruwanka da su kai dai ba ka ta isar ba ka mu da sun kawo da kai to ka san kenan ka da haka zalika mablughu min al-ilm zalika mablaghuhum min al-ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada an wannan Allah subhanahu wataala yana zargin wasu halaye ne na kafir da kafircin amma ga wasu muyagun aiki wanda kai wanda kaga kai musulmi kenan kai kokarin kauce mana halin wata dabi'a ce Allah ya ce zalika mablugum min ilm su wayanda mutane ba su da wata manuwa sai duniya kurin ci gaban duniya kai duniya ai kaza a samu kaza kurin duk lissafi da kai kawo akan duniya ne kurin babu wani abu ba ita ba wannan wani yake da mara kyau abin zargi kenan wannan akwai kira musulmi bai dace ba ga musulmi ku kullum burinku kullum ci gaban ku ci gaban duniya na wanzu mutane ba su da wani tunani illa wani kuɗi an yi benaye an yi hanyoyi an yi gadoji an yi waye an yi lakuna kuɗin kullum gida ku yana an gara an ci gaba ana yabon shugaban ƙasa wannan abin su ne an gaji an zage shi babu su su ne kuɗin an an yabe shi su aka yi an yi gine-gine an yi benaye an yi barta an yi wane barta ta yi kyau an yi lawuta ce an yi gari ya gyaru na kware ne masha Allah barakallahu fi idan ba a samu wannan makwamatuwan banza ne barawo a zage shugaban kasa a ci mutunci shi duka dai abin da duniya ce duk duk abin da ya bakon wannan bai wuce duniya duk ga ana yaban shugaban azu ba na bane shi addinin ku ba ba ruwan ku da fara na ka addini ba ruwan ba ruwan mutane haka addini kurin duniya haka ne mutane ga al'ani ba a fakace ba ga wani ba daga abin haka ne a aikace duk da hayaniya duniya ce da kaji hayaniya tar hayaniya idan za a mutu kan titi an taka titi duniya ce fara Allah ke ya ce wannan shine bakin abin su kenan duniya fara to kaka irin wani halin zama to addinin ka sha makai kullum musulmin da yake in ma meye ko da shugaba da ko meye ku ne meye alaka da addinin ku me addinin ku samu me kuka addinin an ce musulmi na kwarai duk inda kake ko wuri ka samu kana nema mai kama addininka ko mai ka samu wuri ka samu wani aiki ka samu kana gudu a rayuwarka mai kama addini don addini wani ba na kowa bane ba addini Allah ne kowa gwamnati ta kowa kowa ta gudu mushi din da kake ga kokarin kishin addininka mai addinin kai mai ka mishi mai ka ci ka don amma haka game da addinin yake to mun yi mutane gusa ka aka yan wadda yawa ana kana gusa a Nijar ya ka ce kaza an kawo kota ki musulmi daban ko an harka jaji ko kirista ko ta kaza musulmi ko ta kaza an daidaita daga kana kurshin tunani kaddara a tsarin hukuma an ce ko ta kirista mutum guda ƙungiyar musulmi mutum guda duk suke wurin a mutum goma mutum takwas a suwaye musulmi ne kenan kai ma da baka zo ba da sunan musulmi musulmi kake a haƙiƙa a wajen Allah kana nan kana da farsan addini a wurin idan aka taimaki addini kana nan daga ɗan rabon ka samu aka cutar da addini ka kyale Allah kama ka zaka ce dan kai baka zo kirta musulunci ba kai kirta kungiyar ka zo ai mutum kake shi ba da mu gane mu zama wayayyu a ko'ina din da kake musulmi kake kana da farsan addinin ka ko wani ya je sunan wani a wata kungiya ba ruwan garba a kai zama kan take kai musulmi kake musulmi kake gurin dole mu san da haka nan din da muke musulmi muke wani addini iya da haƙƙi a kanmu duk abin da za a yi shi ne babban jigon me yi matsayin addininmu wannan kuma duniya ta yake ba laifi ba ne ba a gyara duniya a gyara hanya amma kai zama shi ne kurman homo ba ce ba laifi ne a yana mai kyau ai waye har shi ba hana gyara rayuwa ba amma kai zama kurman baki mun homo kenan shi ne kun sha mana kai in ta gyaru ta gyaru ta daɗi kuma da gyara ba komai lalace shi ne matsala ba ta bace ba gaya gayan mu babban abu shi ne addinin Allah ta rike mu ya ce ina rabbaka huwa alam bil mandalla an sabili huwa alam bil mutadin to lalle ubangiji Allah kenan shine ya kowa sanin waye ya bace ya bar hanyar shi waye ya cikin shari'a kenan kaman kabar mu Allah lamarin shi shi zai hukunci kuran ne Allah ci gaba walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajzi alladhina asaa'u bima 'amilu wa yajzi الذين أحسنوا بالحسنى نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى ناشني ملكا وخلقا وعبيدا abin da ya soke abin da ke sama da ƙasa gaba ɗaya mulkin Allah ne halittar Allah ne bayi suke ga Allah yadda ya soke da kayan shi shagalin shi yake abin da ya so bai tarayya da kowa da haka ya shirya liyajzi allazina asau bima amilu wa yajzi allazina ahsanu bil husna ya shirya yin hukunci yin hisabi zai saka ma waɗanda suka munana aiki daidai aikin su sakamakon mugun aikin su kuma ya saka wa masu aiki na kwarai su ma da kyakkyawa shine aljanna wannan haka Allah ya shirya maka shi haka ya shirya da malaikun Qur'an هيك الذين يجتنبون كبائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وإن mutanen kware masu kyautata aiki Allah ke hudu daga cikin halinsu suna nisantar gaba da isin walfawahish manya-manya na manya-manyan zunubai da alfasha yanwa a nan kawo kalmar gabar da sun waka alfawahish duk da laifi ne ko na kabira ne amma ita alfawahish alfasha abinda mutum ko da ba na sekurin iya kyama abin abin abin mugun aiki ne kuran duk da bi'a lahiyayya tana kyama wani abin da gani kuran zai wani duk wani addini ya san haramci duk addini ko a bauta ko ba su bauta gumaka zina kayan koyewa ce gugun aiki ne duk ko addini laihin da yake da ɗabi'a ɗan adam tana kyamar shi irin ƙahiri ya mana alfush mana ya muni abin da muni munin munin shi a bayyane ki a ce isim akwai abubuwan kuma da zai ku jarabawa ne shi haramu ne ba dan mukwai da gari zai gani ɗaya abin shahidi ba a jumlace ne suna nisantar dukkan manyan manyan zunubai suna kauce ma dukkan manyan zurubai sai ta illa lamam nan allaman magana mafi kari wajen jamhur malaman tafsiri don sahabbai da 'yan baya laihin da bai kai ba waɗanda manya na yan wa mai kabira malamai sun yi ibara kowa ta shi ba magana ta haddade iyaka wani su suka makwai ta shi alkabari da aka yi wanda ya shahara an malamai suna fasara shi suna karatun shi duk da cewa alkaba'ir wanda ake danganawa shi imam zahabi da yawa bincike da aka yi ba nashi bane ba nashi kware nadir ne bai da yawa hannun mutane an samu wani sufi yayi kuma ruwayoyi an zuba komi a ciki hadisai na da'ifai da mamudu ba ta ma da asali shi ne mai shahara alkabari ke ne shahara hannun mutane mafi yawa kwashe-kwashe ne bai da alaƙar imamu zabi kuma shi ya shahara zaman kabari wanda aka bincika kaɗan malamai suka ɗauko shi bayan bincike da aka gano da aibin matsayin imamu zabi a ce yaro na tanin kwashe-kwashe a shi shi bayan bincike aka gano da cewa wannan da yake yawo saman kasuwa ba na shi ba ɗan almuhimmu dai alkaba'ir cewa haddin da aka bi aka mashi laihin da in ma Allah ya wa'idin azaba kaza a lahira ko kuwa da wani haddi a duniya kun kabira ne duk laihin da aka mai aka tabbatar da wutar jihar ko hushin Allah ko la'ana kun kabira ne haka laihin da aka ce ga za a mai haddi a duniya amma kai da guda kaza ne iya da wani gaskiya gaskiya almuhimmu dai mutum mu imani ya kauce man laihin da yake babban laifi wanda ya bayyana a cikin karara shine kuma an san allaman laihin da mutum bai ya kauce mushi akwai lahi wanda cikin rayuwa misali annabi sallallahu alaihi cewa Allah ya rubuta ma dan adam wani nau'i na zina wanda bai yi wa dole ya same shi yace ido iya zina annabi sallallahu alaihi yace ido iya zina kunne iya zina hannu na zina kawa na zina duka dai hakika farji shike gaskata abin ko ture shi kenan zina yace zina ido ganin ganin mata da ba har da maka ba za ka kalli wata ka kalli wani abu daban kallo laihi ne haka ko ka taba jikin mata da ba taka ba laihi ne amma ba a kiran shi zana mai sunan zana wata mai haji ko duk da laifi ne kenan akwai layukan da mutum bai rubuwar su kanana kanana to wannan amma kai bakin kokarin su makauce musu ta an ce ita kanta sagira in ta zama makon ɗabi'a kuma yau kai gobe kai to ita ma za ta waye gari ta zama babban dan wata ruwaya annabi sallallahu alaihi da yake bayani ta cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ta Allah ke cewa magana wani abin da suke ya tsatsa a zuciyarsu na mai arrayin annabi ke bayar mai arrayin idan mutum dan adam ya lahi ya karamin lahi ne yau kai tilo da ka saba ma Allah ko da kaɗan ne zuciyarka za ta wata nukuta za ta za ta wani dugu dugu za ta dugu dugu a zuciyarka gobe kai dugu kenan lahin karami ne amma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kana yi sai riya zuciya gaba ɗaya yanzu kuma babban za ka yi ma babban za ka yi yanzu kana magana ai diba ba matsala bace ba ko taba jikin mace eh bai ke zina ba daga nan aka ke zina ai daga taba wani aka zina shine daga nan aka wuce wajen a takaice mutum kai ne kai rena laifi kuma laifi kadan kadan kana yawan yi iya rihe zuciyarka zuciya ta ba ta arrain ke ta ta kan kan tsatsa kenan ta yi duhu to duk wannan da ta yi kenan ta zama kenan ba zuciya kware ba kai tana iya taka duk wata doka ta Allah a takaice mutum kai rena laifi kurin yi ƙoƙarin kauce mishi Allah ta yanke ya ce ina rabbaka wasu ilu magafira kuma bayan kanin Allah ce ubangiji yana da yalwa ta gafara wuli ya ibadiyar ladina a sarrafu ala an fusin la taƙanatu min rahamatillah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim Allah kira ya bayina kace bayina Allah ce bayin shi duk da kowa bawan Allah ya ce allazina asrafu ala anfusihim bayina kuma ce wa'anda suka yi barna a rayuwarsu na ce ya cikin rahama ta Allah yadda Allah tanta bayi kaka yanki kamar rahama ta Allah kana nan bawan Allah har duk da kai laifi kai barna amma da bitu gaba ba ya ce bawa na bayina masu barna kasu yanki kamar samun rahama ta Allah ka zo ka tuba eh ka zo ka gyara Allah yana tafi zunubi duk laifin da kai ka komo ga Allah kawai ka koma ga Allah kurum gafirar zam a ƙabilin tau zitawar Allah shi ne gafirar zam a ƙabilin tau shi ne mai gabata turumbai ya amsa tuba zitawar Allah ma mutum fadala ne shi mun kanta kisa ana ta umar bin khattab cikin wanda magabata wani umar ya cikin masu kokari ya kuma ya bace daga shi ya ce ina wani aka ce wani ina ya tafi shi ya tafi da shi iya ta yanzu kurin sai ruwa kuɗi ki giya kurin ya lalace ta ya zama duniya ya zama ɗan duniya kurin ruwa ki tanya tanya umar ce wasa inda yake aka gaya mai ga inda za same shi umar duka takarda ya rubuta daga wani zuwa wani zuwa wani sai ya buɗe min da wani aya a gafiyar da zan wa ƙabilin taur su zai taur da ya kamin a ya zamta ya ji hankalin shi na neman komawa zuwa ga Allah iya cikin wani halin da aka mai takarda shi ya mamaki ma a matsayin shi a wani halin ha ce umar ya koma ɗan saƙo kuma nan umar ce ku roƙa min Allah Allah shirye da shi bayan aka mai takardar ya sa aka mai addu'a a mai addu'a Allah shirye da shi shi kenan iya karantawa wannan abu kalmar cewa nan gafirar zam a kabilar tawab wannan abubuwan kalmar ya diba kun tsaye Allah sai ta kama ce shi Allah mai gafirar zunubai ne mai amsa tuba mai fadala mai tsarnin ƙoba ya ce kayi lahi na lahi kuma Allah iya nema na ƙarshe na bawan Allah wannan takarda ta sa kun yana dama ya zubda gaba ɗaya dawo umar ke cewa da ya dawo aka ba umar labarin ga abin da ya wakana umar ji haka kamata ku da yan uwanku suka bar hanya ba kuma wani a wanda shi ke ya tafi duniya ko a shirye da shi ke an kare da shi a shirye da shi wani ina ya tafi duniya ya lalace ya koma gidan jiya a ta yi da shi ke a a nemi ceton shi shi ɗin wanda ya ma adam adam yawa shi ɗin tana shi ɗin yawa adam yawa adam yawa dara tana ga wajen imaninka a ce kullum musamman matsayin mutum ɗan adam iya da rauni gaban shi ɗani da ka duk da mutum ya bar hanya kai kudin a cikin mu a bashi kudin shi ke nan sa cikin layin batattu an kare da shi a yi kokarin janyo hankalin shi sai da kai manyan malai musu damuwa da wa'azi ana wa'azi ga wani ana mai wa'azi mai iya zagin ka iya aibanta ka eh shi ne abin tausayi ai kai mai wa'azi wallahi ke ko zagin kai wallahi ga kai kai wa kan maki shi ne abin tausayi a cikin duhu yake wata ran zai gani kuma da da ya gano yake kuma ya san da kacici shi da yawa ya mu hada wa'azi ka take da yawa mutum zai zo nan kuma mutum zai wannan hannan wani wasu su kira su kira tafi dan Allah kai mu mun ci mutuncinka Allah anan ku suka zo wani wani zai maka da Allah bar maso ganin Allah amma na na na ci kaza kaza Allah ashe mun gane ba amma ashe abun haka ne wallahi wasu ma na tarbiyo su ina dan daga ga sanan aku nan ma ku wallahi mutum da kun ji ce kamar kai da dawo ne yamma kai ya ci mutuncinka ya bata ka amma daga bayan gano kuma da daɗi ke shi yanzu ba shi da kama kuma kare addini haka na haka addini kai shi dan shi dan ba wanda kare shi kana kai maka takan kai maka takan ba tsira kai ba shi ma mana gina ba tsira bai eh shi dan ne ku daga neman Allah ma ka tsare sharri shi kullun kai shi Allah ma ka tsare sharri shi dan wallahi kaka ce ka tsira wallahi bin ka yake kuma kai yake bi kai da bara ba ruwan shi ba ruwan shi da tace shi dan wannan nashi dama kai ne ne take yake dama kai yake warauta kamar kashe harta ne ka kamo ka kamo wannan zo mu kasa cikin bahu garin daji na garin cikin bahu wanda mu naka ne wancan kai so kamo na cikin daji shi ma shi dan haka ne shi dan haka ne kai yake so da kwarin lalata haka tausaya masa laifi yace amin yace ubangiji inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangiji yana da gafara mai baki kenan ba kata ba kunta bace ba huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ard wa za'antum ajinnatun fi butun ummatikum Allah ya yi kowa sanin shi ya yi tun farko daga ƙasa ya yi baban ku adam biya shi komai da ke ciki kuma lokacin da kake cikin jinji kake cikin ma'aiwa kafin ka zan mutum ma ajinna kana cikin ma'aiwa Allah san waye kai me zaka me zaka yi Allah san kunka don shi ka kawo wurin yace dan haka fala tuzakku anfusakum ko a alam bai mani taka kada ku tsarki kanku ni kaza ni kaza ni a'a ya hankali wallahi kada tsarki kanka baka da tabbas Allah shaida mu ci gaba أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى
نعم وجن يبو تنسى البخاري تنسى مسلم محمد صلى الله عليه وسلم يا قولي يا زو يا زقولي يا زقولي نعم أنا بتويلك قطعت أم صاحبك ce wuka kai kai canka ka ce wuyan mana kamar da ka ce ka ce dan wanka ka ce wuyan mana ka lakata shi ka ga nan mutum ya kumbura iya ji shi kaza ne halakata shi kai iya ji shi kaza ba dama hadari ne shi da tarwa ka ta zara ta mun dalilin fasu fi shi muturam in kun gama sai yabo a gaban ka wa a sa ku cika bakin da kasa dan gama zai da kai iya zuga kana hawa kana kumbura Allah ke dan wani jikan wani ku ne kaza kaza kaza kaza ku ne eh halaka kai da wanda kuma kuma kuma ba ya halaka ka bashi kuma ka bashi kudin ka kuma ya halaka da kai ya sama girman kai ya kumbura ka Allah ce a fara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa aqda a indahu ilmu al-ghaib fa huwa yara Allah ke cewa nan iya zargin duk da aka farko musulunci akwai mutane ayyanannu to mana ce ana ibara domin ta fata labin su sabab ba sababin abin ba Allah iya zargin wanda ya ba da baya ana kiran shi nan ya ce wa aqa qalilan wa akada ya ba da kadan ya rike saura nan cikin wancan zamani akwai cikin manyan manyan kahuran wani cikin musulmi mai kira ya mushi aiki ya zo wajen biya ya ce a bakun ce ba muhammadu ya ce muku akwai wuta akwai aljanna ka bari kudin na iwanan ba ka zo kamar ka jami'a yake neman zuwa sauran kudin ya ce bai badawa ka je an akwai hira a can ma za mu baka ta yi ba kada fara a gama a can eh a kun ta kun yamma akwai kiyama ko mu gama a can kiyama to shi alake sun fara cikin shi ya bada kaɗan kuma wa aka da kuma ya rike sauran dan ce alkudiya asali kaban ana gidan rijiya aka kai bakin dutse da yake bai wasuwa abu kenan ta hawa neman ruwa kuma ya kasa ya tsaya almuhimmu dai ya ba da wani abu daga cikin haƙƙin shi kaɗan kuma ya rike sauran a indahu ilmul ghaiba fa huwa yara shin da yake cewa gama a lahira da dubu a lahira zai bada iya da wani masaniya ce ta gaibu abin da yake kiyama ya mallaki wani abu har zai bada iya da wani masaniya babu am lam yunabba bima fi suhufi musa وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى shin bai da labari ba a ba su labari ba irin abin da ke cikin littattafan Musa da Ibrahim ke ba ta ji wa'azi ba galgadi da Allah ke yi na wannan rana da irin abin da yake cikin littattafan wa'annan annabawa Musa da Ibrahim wa allazi waffa ibrahim wanda ya cika dukkan da abin da alayin umarni ibrahim ya cika duk wani umarni hanyoyi a kamar jarabawa ibrahim ya ci me yake cikin littafin wannan allah ta ziru wa ziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى نعم an wato wannan littafin abu ne sananne an rubuta ne daga cikin alkur'ani Allah taziru waziratun wuzra ukhra wani rai bai ɗaukar laihin wata rai Allah bai kama ɗa da laihin uba, bai kama uba da laihin ɗa, bai kama mace da laihin miji, miji ko na mace. Allah iyawa kowa hukunci da abin da ya aikata. A aikace kun ga dai tun warko Nuhu alaihissalam ga ɗanshi abin da ya yi. Shi na shi ya san da da'awa, ya san da wa'azi. amma ɗan shi bai bi imani Allah bai zargi ba Nuhu da ƙin wa'azi ko ɗan shi bai shiri ba har ma zargi da aka mai na neman ɗan shi bai tsira ba iya neman ina ɗana an ce iyalai na tsira Allah ina ɗana Allah ko ɗana iyalai na ne na dai Allah mai nasiya cewa Nuhu wannan bai cikin iyalanka mugun mutum ne ba mutum ƙware ba ne ba kaka zama cikin jahilai ma tukun dai daga baya Nuhu dai ya dangana da ɗana shi kiran dai kaga Allah bai kama shi ga fir'auna da matar shi asiya iya ka kawo fir'auna amma mata ta imani ba ruwanta da mulkin fir'auna kawo fir'auna har ma ana bazan bazan ki ban labarin ka gobe kiyama kana daga cikin shugabannin mata hudu na aljanna ana sallallahu alaihi wasallam shugaban mata hudu na aljanna manya a ciki akwai mariya maryam wa isa da salam akwai asiya matar fir'auna da khadija da ɗaya ta fatima wannan hudu sunan shugabannin matan aljanna asiya matar fir'auna tana ciki kaga kenan alaka da ba wani magana fir'auna kenan ba ruwan Allah wani kai za ka wani sai ɗanka misali za ka yi bakin tarbiyya ga yaranka za ka bakin naka sai iskan ce lalace na wanka ba ruwan Allah kama ka ta ɗanka bibi ya lalace Allah kama ka ko a zage ka ba ruwanka ka sarke naka shi ne lalace baka malami ka bai zage ka shi haka annabi annabi annabi zuwa kira kira kiya ta haka kenan Allah ya kawo lahin wani in wani mana kawo mas'alar wanda ta akwai ruwa nan sallallahu ya kawo ta ya bayani kan mas'alar dan zina dan zina zan ce da lahu min wuzi abu shehu annabi kawo wannan ayi bai da alaka da layin wani shi zina akai aka yi shi to nan akwai su ruwayoyi ba da ife ba mawdu'ai na ƙarya suka shahara na ƙarya ne wato na ne aka dangana ma dan zina ko aka abin kasar shirme ba ma addi wai dan zina ba shi wai har da bakwai dan da da bakwai wuce da aljanna kasan gari ya ce shirme ne ba jin Allah wani ba wani ba shirme ne ba shi ba wa hadda na muku na shi aka aibanta abin a kan cikin mugun hali wanda zai ta wani hanya sai ya ƙari dizimiya tana cin dan wuta ne sai mu zai kenan ko ya kasance shi ita ɓanna shi ko tana cin dan wuta ne shi su bi zai hada wahala bauta Allah da yawa suka lalace da tsammanin an ce su kun dan wuta ne lai ba ka bane ba wannan hudu ba shi dan ci ina sama ta da ta tare muna yara tukura ke mu zai hancin dan wuta ne mu zai ba kan wahala مثلا مثلا تجي تقول مثلا ذات السلامة سنة الوتشي تتزم الدنيا akan wannan akida da aka sa ta kanta an ce ta rubutacci to shi ne ba wani dan zan da uwan shi in wa muna magana cewa da riba cewa hikimar Allah ko rahama ta Allah in shi inda misali za adalci ba ta ke ba shege ba to wai shege da gaskiya wannan sunan shegu shi ne sunan shegu su suka shigantaka wanda uban suka shi suka yi zina sun shiga ya shiga kenan su suka shigantaka to su ma shagun da suka shigantaka in suka tuba suka gyara Allah sai gauta musu kuma su isa su gidan aljanna to da Allah ɗan uwan idan su suka shigantaka sun tuba Allah ya gafarta ta aljanna shi kuma ami ami za ce wajen wajen ne ba gaskiya ba ba gaskiya bane ba dan kamar zan dace bai da alaka da laifin shi bawa ne kaman kowane bawa in ya bi Allah kai kana ahlul bait shari'a ahlul bait ko wala ya ganka a wuta shi aljanna har Allah dan waji kan wani kai waye inna akramakum inda Allah atqakum inna akramakum inda Allah atqakum ba ruwan Allah dan waji kan wani inna akramakum inda Allah atqakum kun Allah ce alaka bawa da Allah mai tsoron Allah kun haka wanda Allah ka tona hanya kaka samu cika cikin rayuwa lalle ka su so sai ce mai wannan aqida kai hakuri ki hakuri haka ka zo amma wannan abin da ka zo shi wannan aibin ya kwarin gyara tsakanin da Allah yau ha ma dan abu ne abin da halin magana wajen mutane amma mutum ya zo a wannan hanya ya kokarin yadda zuciye shi ya kokarin gyaran alaka shi da Allah kurin idan ka Allah ka gyara da Allah yanda kowa yake aljanna zai samu aljanna ba wani matsala ba ka matsala ko daya dan haka Allah bai kama kowa da lahin wani sai ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a ba ni magana lahi kuma mutum aikin wani bai ma wani babanka wani Allah kai na banza ya ma wani a kowa aikin zai amfani shi kowa ta kai shi aikin da kai shi zai amfane ka alƙashin wannan ibn kasir dan yana alaka da abin da muke ciki a yau sai kawo baya kawo wa allaysa lil insani illa ma sa'a sai sa kama la yuhmal alayhi uzra ghayr la yahmal alayhi uzra ghayr uzra ghayru كذلك لا يحصل من عجل إلا ما كسب قول نفسه إتو من هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلا الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب أو لم يندب إليه رسول الله أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنفس ولا إماع ولا ولم ينقل ذلك عن من الصحابة yace walau kana khairan la sabaquna ilay yace wa qurbat yaqtasiru fi ala nusus wa la tusarrif fi bi anwa al-ithar wal ara ataka shi abin da ke bayani da ya kawo wannan aya mutum bai samun wani abu ya abin da ya aikata ya ce kamar yadda aka ce wani bai ɗaukar laifin wani haka baka samun ladan wani ba a baka ladan wani ko da shi ya ce ta wannan aya imam shafi rahimahullah da wanda suka bi shi kan wannan magana suka yi istinbadin samun hukumcin cewa kira'a karanta ƙur'ani ga wani ko ka karanta ladan bai kaiwa zuwa ga matattun da kuka wa ita li'annahu laysa min amalihim wala tasbih ba su suka yi ba ba aikin su bane ba ba a wasu na lada yace dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda ya so ya ce iya cikin abin da ake nema bai sa ba al'umma shi akan shi bai kwaɗe tabbatar al'umma bai shirya ba da al'ummar shi da wani nassi daga wajen shi kai ko da ishara matsala biyi ba ko ishara biyi ba ta wani ya karanta ma wani alƙur'ani ya ce haka sahabban shi babu ɗaya da aka samu daga cikin sahabbai wanda ya kawo ka karanta ma wani alƙur'ani ya ce walauka na khairan la sabaƙuna ilai inda hal hakan wani alkhairi ne da waɗannan sun rigaye mu yi in wa wannan iya karantar da kai kenan mas'ala ta yadda ake a yau a ce za a mutum fida'u mutum zai mutu za su zo su ce za a mai fida'u wasu sai tasiri a sakamar dubu saba'in wasu a yi sabka a kawo kudi da yanka a basu ma babanka fida'u alhali ba abin da shi babanka su su karanta ƙur'anunsu suka dawa kasu gafara ta Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah aka dubu sabani ka tambaye malam me ma'ana adal ka adal ka ta rubuta ka sabani me ma'ana astaghfirullah astaghfirullah ina neman gafara Allah ina neman gafara Allah haka nake cewa to din in kare ruba ma kai na gafara kuma shi baban kanawa haba da Allah haka ba su ma baban ka ba su ma uwan ka ba ba su ma wannan ka ba kuma ka kuma ka kuli ka wasu kuma kai ka tafi kuma kuma kai ka baban ka ka baban ka ba kai ka mishi baban ka ba kada kama ubanka zaman gawara ba kamar shi ba shi bai mishi ba a banza an dan ware ka kai da amma inda baka kai kai kai kai kai kai baba kai kai baba kai da ku wata da gawara da Allah tabbas neman gafara ta da ta hannu ba mun zama kiban labarin cewa gobe kiyama za a daga ma bawa daraja a gidan aljanna Allah aljanna sai mamaki bawa zai ce Allah li hada ya rabbi ya Allah da kai nan ya Allah wannan daraja da ka mutane da kai nan samun daraja bai ita ya sa amma mutum bai daraja amma daga daraja ta hau sama ya Allah da kai nan samun daraja sai bashi labari bistighfar wanda duka lak kai da ba wani malami ba danka neman gafara kanka ke maka kaga da shi ke waka mu ba gafara ta Allah wannan ɗan nan horayen kuka bar su in cewa ne kaje ka roƙa amma babanka gafara ta Allah Allah maka fili abi ولا مغفر لأمي ولا مغفر لوالدي ألا مغفر لهما وارحمهما كتبهم بعد هو صلى هو سجد هو بانت إياه ألا مغفر لوالدي ويركبي ألا مغفر لوالدي ألا مغفر لهما وارحمهما تكبي هذا wannan shi shi Allah iya ba babanka daraja gobe kiyama iya gamtan babanka amma wannan ta cuwa cuwa shi wannan ke dan fudu yake cewa duk irin sadaka da za a yi ba ta kan hanyar sunna ba ya ce in ka yi ta kai na kan bai samu ba kuma kai ba ka da lada an fi ka ce ya suna ka biyu ba gina ka ba ka ba kan suna ka samu lada ce samu na haka yawa akwai sadaka ana sadaka balle ga da anan sallallahu ya ce falal sami kasabi danka an ce hata karatu ko ka kuɗa ne da abin da ɗaya ya kai mai da annabi ce Allah an gama aikin da da uba da abin da kai na alkhairi na babanka ko me ko karatu ne ko me sai kai mishi akwai banci da wani shi in da ne ba sabani ba sabani aikin da da abin da kawo babanka sadaka kai karatu kai mi kai babanka Allah zai kai mishi amma wannan alaka ce da da annabi ce an sa da an gama shi da aikin mai uwa ko uba amma wani mu zuna mun abokin dan wane sai addu'a Allah gafata Allah gafata Allah cika shi wata ita ma tana wani amma sadaka a karatu sai da kai tsaye ne gaskiya ga mai Allah taimake mu wannan shine mas'ala ta karatun Qur'ani shine a cikin magabata zuka Imam Malik bai cikin masu gana na yi shi malamai suka cewa dukkan tafkin suna na sai da sabi ya ce abinda aka samu wajen magabata saɓani akwai masu ganin wani zai iya karanta ma wani alƙur'ani to amma matsala ce su kansu masu ganin hakan duk da babu nassi a wajen annabi ko sahabbai su kansu ta suka yi da sharaɗin kaka an ko biye ya ji ya ji har suka ce eh wanda suka ce wa ana iya karanta wani ƙur'ani ta suka yi da sharaɗi kai mai suka amshi ko biye su ko suka ba a fara ai ɗin rike da ba da uban kai sai kawo su kuɗi Allah bisa bisa maki wata yar kudi to kaji kai wasu yana yin ma ya tunte ba kudi su kun ba wani ba wata afuwa duk malami tsakaninka da babanka da baban shi duk da su wada ko mun kisa daya wallahi ka bada kudi bai ma sadaka bai mai ka dawo kyauta ya ka biya ya ka biya Allah shaidan mu to da haka wannan shine wannan aya Allah ce Allah taziru waziratun wuzra ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata haka wa allaisa lil insani illa ma sa'a mutum bai samu wani aiki na lada sai abin da aikata wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma duk abin da ya aikata gobe kiyama za a bada mai sakamakon aikin shi summa yujzahu jaza'al awfa kuma Allah zai cika mishi cikakken sakamako ba a rage mai komi lazim rubuka ahada ci gaba وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى نعم وأن إلى ربك المنتهى تبس an kai an kawo makoma dai ƙarshe kowa zai koma zuwa ga Allah ubangijinka kowa zai koma Allah ta tattara kowa da kowa a hilin kiyama tun da ƙarshe dai fam ƙarshe wa'annan huwa adhaka wa abuka shi Allah shi ke sa dariya shi ke sa kuka nan ma'anar magana shi ke sa warin ciki haka bakin ciki komai abin ciki ya bar isa ka cikin jin daɗi da walwala ni'ima kuma matsala ka yi kuka ta daga wurin ciki ta da wasu na kawo duk abin bai canza duka Allah ne dai Allah shi sa mutum ɗabi'a ya yi kuka a matsala ya yi dariya a jin daɗi a cikin farin ciki don ɗabi'a Allah ya mutum ta a cikin shi bambancin mutum duk wayan dabba duk abin ta duk wayan muri mai dariya mai dariya duk wayan muri mai dariya eh duk wayan shi mai dariya amma mutum sai ya mulmushi in ta girma a kyakyace mutum ba ya mishi ita gima kyakyace duk wani buri biyu ne mutum ke kenan shi ke da ya gama huska don abubuwa kenan ɗabi'a mutum allah mutum ɗabi ko cikin dai tabbas haka ne wa'annan huwa a mata wa ahaya shi dai allah shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa shi ya halitta ya yi rayuwar kuma ya mutuwa ya ce wa annahu khalaqa zauje na zakar wal unsa Allah dai shi ya tsara ya halicci ma'aurata biyu ya namiji da mace min nutfatin idza tumna daga dugon mani wanda ake jewawa a cikin ma'aiwa daga nan aka samu kowa banda adam da hawa haka Allah tsara wa anna alaihin nasha'atul ukhra kuma wannan rayuwa ce ta duniya an kare ta duniyar kuma Allah wanda ya halitta farko ba da ita kuma ce shine zai sake ta da halitta a wani jiko daban kenan na wani kiyama wani ya karkar da kai ne kenan duk al'amarin gaba ɗaya na Allah ne shi ya raya kuma shi ya kashe kuma shi zai sake tadawa in lokacin tashi yayi wannan shi ne abin da ya kawata aƙida ta mai imani ka zama ka mai imanin cewa Allah subhanahu wata'ala haka ya tsara shi Allah ke mamaki ɗan adam a yi hasabul insan an yi tura ka suda alam ya kuma tafata mima ni yumna sun magana alaƙatar fa halaka fa sauwa fa za'ala min zawjain zakar wal unsa alisa zalika bi qadri Allah min mota shi yanzu mutum iya tunanin wai haka kullum zaɓar shakaran kullum ka ci kullum ga abin da galawa kullum ba wani doka haka kullum a tsame ka kana tsammanin haka zai ta yi duk matsayin adam duk wannan shi mahalinta ka a yi hakan ba mu nuna komi da kai ba mani ba ne ba gudan jini tsoka aka maida aka nan aka mace duk tsarin ba za a koyi matakai da ɗabi da kai ba tun daga can ka zo nan duk matakai ne dukkan jini mutum kuma ka mutu haka kuma shi mai tadawa Allah shirye da mu ya ƙara mana imani sa mu cika da imani daga ne kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته